بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيوة الله سبحانه وتعالى وديا ديها أمو أو أن مسلاتي من البركة مسجد سبيل وداكت لا وانا أنقوى تمر أنفاق وانا أيومنا dare na goma sha shida da wata ko kuma wuni na goma sha shida ga wata na ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda muna cikin suratu abata wanda wannan surar mun ga darasi guda biyu a cikinta darasi na farko wanda ya ba mu labari mawaga kissa ta abdullahi ibn umar maktum al'a'ma da kuma labarin yadda ya gudana tsakanin shi da annabi muhammad sama da kuma wanda manzo Allah yake bujiro da musulunci sannan ya muka ga labari akan qur'ani kasancewar shi wa'azi ne fadakarwa ce yana cikin takardu masu daraja sannan kuma masu ɗaukar shi sune mala'iku sai kuma a darasi na jiya na biyu mun ga darasi akan mutum wanda yake kafiri Allah ya yi bayani akan ayi mamaki da yawan kafir cewa Allah maɗauki sarki da yake kuma sai Allah ya gaya mashi hujjojin da da ababe na dalilai wanda zai iya gane gaskiya na daga ganin asalin halittar shi da kuma yanayin yadda Allah ya sare mishi rayuwa da abincin shi da makamantar haka wanda a jiya mun ga abin da ya sara wannan bangaren to za mu tashi ne daga inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa'iza ja a ci tsakha kenan bayan an yi labari akan abdullahi bin umar maktum aka yi labari akan alkur'ani aka yi labari akan halin kafiri mai kafircewa Allah mutum mai kafirce ma Allah aka gaya mashi dalilai wanda suke wajibta mashi yin imani da Allah da imani da ranar tashar kiyama wada kuma Allah sai ya bayyana ni'imomi da yawa ɗan adam yawa al'umma yawa mutane ya bayyana su na abinci da makamantan haka bayan shi to kuma za a zo yanzu a yi bayani akan alkiyama kina wannan shi ne hanyoyin da suke magana akan alkiyama za su yi bayani akan alkiyama ta bangare biyu na farko bayani akan ahwal ɗin alkiyama wahalhalun da ke da kai a wannan wani na ranar tashi alkiyama sannan kuma hannu na biyu sai ta yi bayani akan mutane za su kasu gida biyu da akwai ɗan aljanna da akwai ɗan wuta wadda fadda wadda karanto wadda kenan ayin wani أعوذ بالله السميع العليم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها خبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة الله مدعوكين سركي yake ba mu labari akan halin duka da wahalhalun da za a shiga a ranar tashi alkiyama Allah maɗaukin sarki ce fa'iza ja a tisakha idan alkiyama ta zo mai ruri mai ihu wanda ƙara da ruri na alkiyama ya sukhul azana yana kimanta wannan kunnuwa yana sanya su har su kasance kamar makafi kamar da yake sakura ƙaran da yake zuwa na alƙiyama zai sa mutum ya ji kamar ya koma kurma irin wannan ƙaran da yake ɗima wata kunne shi da Allah maɗaukin sarki ya ce fa'iza ja a tifafa idan alƙiyama ta zo mai ƙara mai ruri shi ne malamai suka ce idza ja'at sayhatul qiyama idan qaran al-qiyama yazo da tashin al-qiyama wannan qaran nata allazi allati tasukhu al-adana hatta takadu tasummuha wanda take kimanta kunne har ya kasance kunne zai koma yanda ka san baya shi yanda ka san mutum ya kasance yanda ka san kurma in in karanta ajima kuma yana maka wannan kiran shi ne alkiyama wannan ɗaya daga cikin malamai ke cewa sunayen alkiyama kuma hannu da sifa nata ita ce alfaha ita ce alhaqa ita ce alqari'a ita ce attamma arrajifa kuma ita ce da yake wa suna attamma kamar yadda zamu gani insha Allah duka wannan sunayen ta kuma ita ce sa'a alkiyama duka ga gashi nan dai sunayen ta kuma kowane suna da akwai wa'azi da karkadi a ciki kowane suna da akwai dilala alama da bayanin da yake na awa a tsoron wannan wani a yi mashi istidadi a yi mashi shi ne Allah maɗaukin sarki ya ce fa'iza za a ci faha idan an kiyama ta zo da ihunta da ƙaranta da rurinta wanda yake imauta kunne a wannan wunin Allah maɗaukin sarki ya ce yau mai furgun mar'umin akhi a wannan wurin ne za ka ga mutum ya gudu ya bar ɗan shi saboda ta kan shi yake yau mai furru mar'u min akhi mutum zai bar ɗan uwan shi ya gudu kowa ta kan shi wa ummihi ya gudu ya bar ma'aifiyar shi yana je yana kallo wa abihi ya gudu ya bar ma'aifiyar shi yana je yana kallo wa sahibatihi ya gudu ya bar matar shi sahiba nan ita ce zaujatu ya gudu ya bar matar shi yana yana kallo wa banihi ya gudu ya bar ƴaƴan shi rana kowa ta kan shi yake la ɗan uwa wala ma'aihiya wala uba wala mata wala ƴaƴa nan Allah ɗaukin sarki ya bayyana wa mutum mutanen da tilashin shi kai ɗan adam kana da wasu inda tilasin rayuwar ka kama musu ka aka za musu ka taimaka musu duk wahalar da suke ci kaga dan uwanka dole zaka taimaka mishi ma'aifinka ma'aifiyarka dole zaka taimaka mata ma'aifinka dole zaka taimaka mishi matarka dole zaka taimaka mata haka kuma ƴaƴanka dole zaka taimaka musu hali na tsani amma a duniya a ranar tashin kiyama ba kai ba taimaka musu kowa ta kan shi يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم Allah madaukakin sarki ya ce ranar tashin kiyama ita ce ranar da dukiya ba ta amfanar mutum wala banu haka kuma hannu ya'ya ba ta amfanar shi illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo ma Allah madaukakin sarki da zuciya wanda take kikkiawa idan kaga wannan shine a nan gurin Allah madaukakin sarki ce yau mai firru mar'u ranar da mutum zai gudu ya bar dan uwan shi saboda baya amfani shi komai shi ba ya iya amfana mishi ba komai haka kuma hannu ita ma shi ma ɗan uwan ba ya iya amfana mashi komai shi ma kuma ba ya iya amfana mashi komai kowa a cikin su ba wanda zai iya amfana wa kowa komai kenan ɗan uwa ba ya iya amfana wa ɗan uwa wani abu haka kuma ɗan mutum ba ya iya amfana wa ma'ayyan shi wani abu haka mutum ba ya iya amfana wa baban shi wani abu mutum ba ya iya amfana wa matar shi wani abu kuma mutum ba ya iya amfana wa ɗan uwan shi wani abu kowa ta kan shi yake balma ya zo a hadisi banzan Allah suna sama ke cewa hatta annabawa za su dinga cewa nafsi nafsi a hadisi na shafa'a banzan Allah suna sama ke cewa ibaicin ya ba da labari duk wani annabi in aka zo gurin shi ya tsaye tuzari ya yi ta tuzari kai karshe banzan Allah ba da labari ya ce kowane annabi zai dinga cewa nafsi nafsi kaina kaina ya Allah Allah ka kubutar da ni Allah ka kubutar da ni wannan wani ya tashi alkiyama annabawa za su dinga cewa kansu kansu wannan hadisin da mazala ce annabawa za su dinga cewa nafsi nafsi kowa zai dinga gurin ina ma ya kubutar da kanshi bayan Allah ya yi fushi ranar tashin kiyama muttafaqun alaihi na hadisi wanda Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi hadisi ne muttafaqun alaihi ya Allah ya ce li kulli imrin minhum yawma idin sha'an yughni kowane mutum daga cikin mutane na tashi wanda suka suke a farfajin tashar kiyama yawma idan a wannan wurin sha'an yughni yana da wani aiki yana da wani abin da ya shagaltar da shi kowanne yana da wani al'amarin da ya ishe shi shi ne kan shi yake ta kan shi yake li kulli mri'in kowane mutum minhum daga cikin wa'anda aka yi tashi suka farfajiya alfiyama aka tada su kenan dukkanin mutane kuma za a tada su shine yawma idin a wannan wunin sha'anu yana da al'amari yumunihi yana wadatar da shi iya kadai wannan al'amarin yake lura da shi bai ya lura da wani al'amari shine kai shi ya zai kubutar da kai shi kidan kowane mutum nan a sha'an shi ne al'amur li kulli mri'in minhum yawma idin amrun yughni al'amarin da ya ishe shi ya wadatar da shi shine ta kai shi kowa zai dinga cewa kaina kaina ya zai in kubuta ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa Aisha radiyallahu anha hadisi wanda Imam Bukhari ya rawaito shi Aisha radiyallahu anha take cewa ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sami ita wasu wasu ya kulu yuhsharu an-nas hufatan uratan ghurlan Aisha take cewa ta ji manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa yuhsharu an-nas za a tado mutane zuwa ga ardul mahshar zuwa ga falfajiya alqiyama hufatan babu takalmi a tare da su uratan zir aihuwa ma'ayyarsu gurlan babu kaciya shi ne mai ruwaya hadisi ya fassara ya ce ai gairu maktuni ba su ba kaciya mutane za a tada su babu takalmi kuma a wata ruwaya ya nuna ana tahiya a kawo za a tada su ba takalmi kuma ana tahiya a kawo uratan babu kaya zir aihuwa ma'ayyarsu gurlan babu kaciya kenan yadda mutum ya zo haka zai ce babu komai a tare shi aisha ta ce kai kai al'amarin mai girma ne aisha ta ce faƙultu ya rasulallah arrijalu wan nisa'u jami'an yanzu ba'duhum ba'dan aisha ta ce kai al'amarin mai girma ne manzo Allah da maza da mata junan su juna suna kallon juna juna wannan zuwa wannan zuwa duk darajar wani mu gaishe duk ai al'amarin mai girma ne abin ku ai da ya yi tsanani a kan mutane sai manzan Allah ya ce mata faƙala ya aisha al'amuru a shaddu min an yanzura ba'aduhum ila ba manzan Allah ya ce al'amarin alƙiyama ya yi tsanani a kan hammatin ya samu damar ma ya dinga kallon wani kowa ta kan shi yake to wannan kamar yana fassara mana wannan aya hatta ba wai ka taimaki ba ɗan uwanka hatta ka kalli mutum ba ka iya ba kawai ta kanka kake ko kuma ka kalli mutum haka gane cewa wai bai da kaya bai da takalmi la la la ta kanka kake kawai kanka ne mutum ta kan shi yake al'amarin alkiyama ba wannan ba ke duba wannan zai gumi shi a duniya duk abin da mutum ya zai ka kan hadda tufan ma hada ku babu tufan ma hada ya yi shiga ta kirki ko bai shiga ta kirki amma alkiyama ta kanka kake kanka kawai kake duba shi yasa malamai suke cewa da mutum zai koyi wannan tsabi'a ta ranar tashin alkiyama da ya hutawa kanshi shine yanda alkiyama kowa ta kanshi yake anan ma kowa da zai yi ta kanshi da ya huta shi yasa manzala ya ce min husni islamin mar'i tarku ma la yani yana daga cikin kyawun musulunci mutum ya bar abin da bai shaye shi ba abin da bai yi da alaka da shi ka iya da kanka ka gyara kanka ka daidaita kanka to amma yanzu babban maganar da ke faruwa a yau za a ga mutum ya koyi laifin shi yadda ka san guntun kashi yana yawo da shi sai zai ga nan da yin wani ya koyi aibin shi daga ganin aibin wani da mutum ya gyara kan shi wannan gyara kan nakan da za ka yi shi kaɗai ma da awa ne wani zai yi koyi da kai ya gyara kan shi amma baka gyara kanka ba kuma kana tsangwami ga wani idan ka ga an ja ba to wannan ladabi na alƙiyama in mutum zai ɗauke shi shi ne ka iya da kanka ka lura da kanka ka tsara kanka ka daidai da kanka ka gyara ɗabi'a ka kyakkyawa kar ka yi gulman wani kar ka sawa wani ido kada ka dinga yin gulma ba laifi bane wani nasiha nasiha ba gulma bace ba nasiha kokari ne kake kai ka gyara kanka kokari ne kake shi ma wancan ya gyara kanshi amma gulma a'a fa ruwanka ba baka so ya gyara zaka dinga yadawa kana muna na mishi da sabo Allah ke shi ne Allah ma'auke sarki ce li kullum da umminu yau mai bin sha'anin yukuni kowane mutum yana da al'amarin da ya ishe shi a wannan wurin shi ne mala ce li kulli insanin minhum fi zalika al-yawm al-asib a wannan wurin mai wahala kowane mutum sha'anin ya shigulhu yana da al'amarin da zai shagaltar da shi an sha'ani gairi zai shagaltar da shi bai ya lura da al'amarin wani kawai kan shi ke wala yi fakiru fi suwa na sau bai ya tunanin wani ma kan shi kawai ke tunani kai a tunani a kwakwalwa baka tunanin wani barata za ka dinga kallon wani kanka ne kawai kake tunawa kanka ne kake dora shi yasa manzo Allah sai ce al'amari ya yi karhin ma har mutum ya dinga tsaya na kallon wasu Allah ke to nan bayan Allah ya faɗi yanda faza'in alkiyama zai kasance kowa zai rabu da masoyan shi kowa zai rabu da mutane hankalin shi kawai kan shi yanda alkiyama za ta zo ta kiwo mutane kowa ya rikice ta kan shi yake to haka sai Allah maɗaukin sarki ya zo da cewa mutane in an yi sakamako ko kuma tun kayan ma a yi sakamako za su rabu gida biyu Allah maɗaukin sarki ce wujuhun yawma idin musfira wasu huskoki a wannan wunin musfira suna haske suna sheki zahikatun suna masu dariya mustabshira suna masu albansharutuwa da ni'ima ta aljanna suna masu samun albishir na ni'ima ta aljanna hakkana ganin alamun bishara a huskarsu wannan kenan su ne mummune wa wujuhun wasu huskoki kuma yawma idan a ranar tashar gama alaiha ghabara da akwai kura alkan huskokinsu da hayaki Allah raba mu da wannan huskoki kura da hayaki akan huskokinsu tarhaquha qatara kuma duhu bakin duhu yana fuskanta a huskokin nan Allah madaukakin sarki ce ulaika wa'annan masu huskoki mai masu kura masu bakin duhu humul kafaratul fajara su ne kafirai fajirai alkafara sun kafircewa Allah kuma alfajara a wajen ayyukan sun yi aiki na fajir sun yi aiki mummuna sun saba wa Allah kuma hannu sun cutatar da bayan Allah shi ne malamai suke cewa wannan sifo wa'annan gungu na mutane guda biyu mun ga masu hasken huska ko mun ga masu duhun huska wanda da yake da suna surori da yawa sun bayyana haka daga ciki surat ali imran Allah madauki sarki yake cewa yawma tabyadu wujuhum wa taswadu wujuh ayya bal a karanto kuku خيرا يوم تبيض وجوههم وتسود وجوههم فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون أنما أوكي سركي هيك تشوى أصوات آل إبراهيم يوم تبيض وجوههم رانبدا وسوس كوكي ذات بينا فراري ما تكيو ما تشيكي kenan su ne waɗannan muskokin da Allah ya ce a nan gurin wujuhun yawma idin musfira suna sheki suna harce dahikatun don tsaba farin ciki da jin daɗi da suke suna masu dariya mustabshira suna masu samun albishir bishara tana bayyana a fuskarsu ta murna da jin daɗi kenan sai Allah ya ce tabbiyar da wujuh su ne muskokin za su yi wani wata suwar dozo wasu huskoki kuma da za su zamto bakake dirin-dirin wa iyyazu billah kaga wannan ayoyin sai suka nuna mana wa wujuhin yawma idin alaiha ghabara wasu huskoki za a samu kura da da da hayaki a huskokin hayakin duhu kura da hayakin duhu shine ghabara haka mai sautsara kuma hannu tara haƙuwa ƙatara duhu yana bayyana da baki yana bayyana a kan huskokin wannan shine a nan gurin kuma ala imran Allah ce wa taswaddu wujuh wasu huskoki za su zamto baƙaƙe dinan dinan to ne Allah zai ba da tafsiri waɗanda suka zamto baƙaƙe ga makoma su waɗanda suka zamto harare ga makoma sai Allah ya ce fa amman ladina sawtatu juhum akafartum ba da imanikum waɗanda huskokin su suka zamto baƙaƙe dinan dinan za a ce musu Allah ne zai ce musu ko mala'iku ne zai ce musu Allahu a'lam za a ce musu akafartum ba da imanikum kun kafirce ba kan kun yi imani zai iya kasancewa waɗanda suka yi riddan za a ce musu kun kafirce bayan kun yi imani ko kuma ma zai iya kasancewa dukkanin kafiri domin dukkanin ɗan adam kayan a halice shi Allah ya da ɗauke shi a halin zara ya ce ka tabbata za ka yi imani da yi na tuba manzo za ka yi imani da su ya ce yaya na kaga ya yi imani imani da alamin zara ko to kuma daga baya ya zo ya kafircewa a kafartun ba da imani kun kafirce bayan kun yi imani sai Allah ya ce musu fa zuqul azaba bima kuntum takfurun ku dan dan azaba ta wutar jahannama sama da kafirci kiran kan kafirai sawa'an kafirai na asali wanda ba su shiga ba musulunci sawa'an kafiran da sun shiga musulunci suka yi ridda wannan muskokin za su bayyana da duhu baki dilin haka ma mummunai wannan da yake suna munafikai za mu gani insha Allah su ma huskar za ta yi baki dinin insha Allah ya Allah madaukakin sarki yace wa amman nabi nabyadatu wujuhum wa inda kuma huskokin su suka yi haske fa fi rahmatullahi za su dawama a rahma Allah aljanna kaga daga cikin sunayen aljanna rahma rahmatullah sunayen aljanna rahmatullah daga cikin suna da za su dawwama a aljanna wanda ita ce cikar rahama Allah wanda Allah da ya halitti rahama jin kai ya da ya halitti ɗaɗari ya je go ɗaya nan duniya ɗari ba ɗaya gomiya tara da tara ya kefance wa mummunai ranar tashi alkiyama kaɗai tun rahamar nan da kake gani a duniya jin kanin da ke faruwa a duniya domin wannan guda ɗaya ne da Allah ya je su sauran duka ya tana da mulmulai ranar tashin kiyama shi yasa Allah ya ce fa fi rahmatillahi suna cikin rahmar Allah aljanna da jinkan Allah hum fiha khalidun za su dawwama a cikin wannan rahmar da jinkan to kaga wannan ayan nan ta surat ali imran ayoyin nan guda biyu surat ali imran sun ƙara bayyana mana abin da ya zo a ƙarshen wannan sura ta abasa haka kuma hannu cikin me yake suna suratu yunus Allah maɗauki sarki ya kaya bayyana wannan Allah maɗauki sarki ke cewa lillazina ahsanul husna wa ziyada wala yarhaqu wujuhahum qatar wala dhilla ulaika ashabul ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إذا من تبقى كرنت وانا ميكي رسولنا جزء إنا وانا آية تفرقوا أتكو وانا آية لو كنت بكي مغانا أكم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كوكما يعني وانا أتكين سورة المطففين ayoyi na ƙarshen surutun tafi ma da karanto mana ayoyi na surutun tafi na ƙarshe ƙarshen su wayanda muka yi karanto wannan aya
وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قدرة
ومزاجه من تسويق الإمام ما أكتشف تعرف في وجوه نظرة النعيم karkashin wannan ne akwai na'am karkashin wannan aya ne ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im zaka ga hasken ni'ima na'am fadl تعرف في وجوههم نظرة النعيم na'am a karkashin wannan ayar ne muka karanto wa'annan ayoyin su ne ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im in kaga huska ta mummune zaka ga haske na ni'ima Allah maɗauki sarki ke cewa a wannan sura ta a wannan ayoyin na da yake suna surat yunus Allah ce lil ladina ahsanu al husna wa ziyada wa inda suka kyautata suna da al husna al janna wa ziyada da kuma ƙarin ni'ima shine ganin Allah mai wasu sarki wa la yarhaqu wujuhahum qatar wa la dhilla wa la yarhaqu wujuhahum babu abin da zai bayyana a huskar su na qatarun na kura da duhu bal ma fuskar za ta yi haske za ta zamto fara fit su ne mummuni ke wala ya haku zuwa kataru wala zilla kuma nukaskanci bayya bayyana a fuskar su Allah ya ce wala ya kamta har jannatu mun fiya khalidun wannan ɗan aljanna to kaga mummuni su ne a nan gurin kuma Allah ya ce fuskar su tana sheki wujuhun yawma idin musfira sai kuma waɗanda suke kafirai wanda suka yi aiki mummuna Allah ce wannan zina kasa musayyi'ati waɗanda suka yi aiki mummuna suka tsoro su aiki mummuna Allah ma yake sarki ce jaza'u sayyi'atin misla suna da sakamako mummuna irin aikin su sakamako mummuna irin aikin su ta jahannama ke Allah ke Allah ma yake sarki ce jaza'u sayyi'atin mislaha sakamakon mummuna irin aikin su wa tarhaquhum dhilla kuma ni kaskanci zai bayyana a huskar su ya ishi kaskancin da zai bayyana a huskar su wanda aka bayyana a wannan aya wujuhun yawma idina alaiha ghabara qura da hayaki kafirai ke zai bayyana a huskar su kuma hallo wa tarhaquha qatara tarhaquha qatara kuma hallo bakin duhu duhu da baki zai bayyana a fuskarsu kaga wannan iya kaskanci ke kuma suna masu jin kunya da sun karya ta da tashin kiyama yanzu kuma sun ga ta kasance suna masu jin kunya suna masu tsoro kaga iya kaskanci ke shi Allah ba wasu sarki ce wa tarhaquhum dhilla ma lahum min Allah min aqib ba su ba ba su da wanda zai iya kare su daga azabar Allah madaukakin sarki ذاك دوسط الله كأنما أبشت وجوههم قطعا من الليل مظلما إن كدوسط سو كي كاتي كمر ونينكي ندهن دريني أكا تنفر عجب وسط سو فكاك كمر ينا كارا بينا منا ونم آية دوجت شيني كأنما أبشت وجوههم قطعا من الليل مظلما الله أولئك أصحاب النار هم في خالدين ذات دوما أوتا shine anan Allah ya ce wujuhun wasu huskoki yawma idan ran tashi ama alaiha ghabara da akwai kura da hayaki tarhaquha qatara kuma hallo da yake da suna bakin duhu da baki da duhu zai dinga bujirowa a huskarsu zai dinga rikowa huskarsu to wannan shine halin mutane ranar tashi kama Allah sun mu cikin wanda zai kasance huskokinmu masu haske a kuma hazo yani mummune na ta shafi yama za su kasance huskarsu haske ne maza Allah ya bayyana a hadisi inna ummati yub'asu ne yawmal qiyama ghurran muhajjalina min athar nuzul maza Allah ya ce al'umma ta za a tado su ranar tashin kiyama suna masu hasken guraben awalla duk gurin da ruwan alwala yake taɓawa a cikin al'umma ta to hakki ne na tashin yaro za a tara da wannan hakkin da shirkin wani za a ga munafukai sun da sa mummune unguru na nasta bikin nuriku filar juɗu wa ra'akun fantan su zura sun da cewa ya ku mummune ya aka yi da muna sallah da ku muna alwala da ku kuma yanzu ku kuna da hasken goma da hasken munafukai za su dinga cewa su ba san ba kafirai ne su an yi ilhaƙin su da kafirai da mu kuma kafirai ne sai sun ga ku tsaya mu da Allah mu dan tasfala hasken ku in ce ilan du'uwar akun ku koma baya duniya ku ɗauko haske a nan gurin kinan kaga haske yana bayyana a hukkan wani Allah ta maka Allah ta alkhairi Allah ta mu cikin wayanda haske zai bayyana a hukuncin su wannan shine kamar karshe ta wannan sura suratul abasa wanda alhamdulillah mun ga darussuka da wa'azuka da ibra a ƙarshen wannan sura insha Allah kenan muna yin intikali zuwa ga sura ta gaba ita ce suratul nabi'at واضح wannan sura suratul nafi'at sura ce makkiya an sabko ta ne a makka kenan ko kuma an sabko ta kayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam makkiya ce tana da ayoyi 46 kaga mun fara hawa kenan ƙarin ayoyi Allah taimaka Allah sa ya kasance wannan ƙarin ayoyin da muke yi ƙarin daraja ne a aljanna bi ibnillah Allah tabbatar da daga digan mu a cikin aljanna da wannan sura sura ce makkiya suratul nazi'at tana da tabi'a irin ta surori na makkiya wanda sun tana bayani ne akan tushe na aqida da imani da kadaituwa Allah da kudrar Allah akan tashin ta da mutane na tashin kiyama da maido su a yanda ce a halittar su ranar tashin kiyama da yi musu sakamako kuma wato tana bayani akan manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi da gaske shi kuma tana bayani akan sakamako ranar tashin kiyama kinan wannan sura tana tabbatar da halin da za a shiga ranar tashin kiyama tana mai da hankali akan bayani na ahwalin kiyama halin nukan da za a tashi da shi a tashin kiyama da kuma ahwalin kiyama da kuma wahalhalun da zai bayyana a tashin kiyama kuma tana bayani akan makomar mumunai da makomar kafin a tafsilance wannan surar ta Allah maɗaukin sarki ya buɗe wannan surar da rantsuwa da mala'iku da siffofinsu da ayyukansu Allah maɗaukin sarki ya yi rantsuwa da mala'iku masu amsar ran kafirai da ƙarni su fusgo shi kuma Allah ya rantsuwa da mala'ikun da ce amsar ran mumuni da a sannu sannu a hankali su ɗauko shi kai ka ce mutum zai ɗauki abin da yana tsoron hushewa kuma Allah ya rantsuwa da mala'ikun da suke yawan kai kawo tsakanin sama da ƙasa domin zartar da umarnin Allah kuma Allah ya rantsuwa da mala'ikun da suke gaugawa in sun ɗauki ran mumuni su yi gaugawa su kai shi zuwa ga aljanna kuma Allah ya rantsuwa da mala'ikun da ya wakala musu al'amari na juya lamurka na duniya kan mala'ika mai lura da ruwa kan mai ruwa da wuta da makamanta haka dukkan ya yi rantsuwa da su ne akan tabbacin cewa sai an yi tashi a kiyama wannan shine abin da ta fara buɗewa da shi abu na biyu wanda sura ta yi bayani akan shi shine girgizar alkiyama da busa kaho da za a yi guda biyu da girgiza ta kowane busa kaho da za busa kaho na farko a yi girgiza ta farko duk wani abu mai rai ya mutu busa kaho na biyu a yi girgiza ta yadda komi ya tashi ya zamto yana da rai duk wanda ya mutu duk wanda ya rubuta a tada shi kuma hannu ta yi bayani akan halin mushrikai ranar tashin kiyama su ne za su zanto suna da kaskanci da yani kunya sun karyata kuma abu ya tabbata suna masu tsoro da kaskanci idan su a ƙasa ba sa iya daga kai kuma hannu sai ta dawo ta yi bayani akan halin su a nan doron duniya suna masu karyata tashin kiyama har su dinga cewa tashin kiyama gaskiya ne ɗan ko gaskiya ne lalle mun yi ɓaran-ɓarama mun shiga a uku mun yi asara aka ji suna yin izgiri Allah ya bayani akan haka bayan haka sai wannan sura sai ta ƙorufi ta kawo musu hujja su yi igna su kalli rayuwar fir'auna fir'auna ya yi su ɓaran-ɓarama shi tsabar rashin kunya ma caye shi Allah ne Allah ma maɗaukaki wanda ya yi kowanne a cikin rangano kuma Allah maɗaukin sarki ya hallaka shi ya ƙaryata annabi Musa ya ƙaryata Allah ya ƙin imani da Allah ya yi huto na huto da Allah ya yi da awashi Allah ne Allah ya hallaka shi to don haka kuma mushrikai ku kiyaye kaga wannan sura haka ta ɗauko mawdu'i take ban shi daki bayan daki bayan haka sai wannan sura ta dawo ta ƙare musu bayani ba kuna ƙaryata da tashar kiyama ba har kuna ganin in jikin in kuka riddige bayan da za a yi a tada ku to ku kalli ginin sama duk da kuke tunanin sama da ƙarhi Allah ya halice ta ga ƙasa shin halitta ku ta yi halittar sama da ƙasa wannan sura sai ta yi musu bayani kuma ta bayyana ni'imomin da Allah ɗauke sarki ya yi ma al'umma domin ya yi ma mutane domin su amfana kuma dabbobin su amfana izuwa ga tashin alkiyama sai surar wannan ta rige da al'amarin tashin alkiyama mushrikai da suke zuwa suna wa manzo Allah izgiri ka ce za a tada alkiyama yaushe ne za tashi ya Allah ya ce ga ya musu kai ba kai ba sanin iliminta kai ne gargaɗi ne kawai ilimin alkiyama baka san shi ba barantana ka ba da labari a kan shi kai gargaɗi ne kawai da ka ilimin alkiyama a gurin Allah yake wannan sura haka ta yi bayani akan haka ta rufe da bayanin cewa in alkiyama ta zo mutane za su ga kawo ba su zauna ba a duniya sai lokaci na sahiya ko lokaci na wuri haka za su gari mutane kamar shan duniya ta zo ta wuce ko kuma zaman kamar da zai wuce shi yasa biyan da kake tunanin an jima a duniya wallahi in alkiyama ta zo da an ji za ka yi kamar wuyi ya zo ya wuce wuni ɗaya ka an fi sana sun yi mata wasu kamar shekara dubu ba wanda muke kilin daga wuni ɗaya na alkiyama kai ku shekara dubu ai ku lalle tun kayan rabin wuni ya yi za ka rinda cewa lalle a zaman duniya ba a yi ba zama Allah ke wannan kiran shi da abin da wannan surar take badawa na sako Allah ba mu ikon isar da sakonta daidai da yadda Allah maɗaukin sarki yake nufi a wannan suna wannan shi ne kenan yani abinda wannan sura take isarwa malam ya karanta mana insha Allah ayoyi guda biyar na wannan sura insha Allah malam ya karanta mana sannan kuma daga ba mu karanta abinda ya sarar insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا نعم الله مدعوكين سركيكي سوى والنازعات غرقا الله مدعوكين سركيكي إنا رنسوة da mala'ikun da suke amsar ran kafiri da ƙarfi wanda har su kai makura wajen ƙarfin amsa kenan annazi'at jam'i ne na annazi'a jam'i ne na annazi'a jam'i na mazakar sare kenan annan asalin filin an shiro shi ne daga annazu ciro abu da ƙarfi annazu walintiza a zago abu a finciko abu da ƙarfi da yanzu to haka wannan mala'ikun suke huddoron kafin da ƙarfi da yanzu wannan ji'atu gharka wanda suke a gharkan shi ne shiddatun nasi haka malamai suka bayyana gharkan shi ne shiddatun nasi kaiwa makura wajen fincikoran mumuni da fincikoran kafin da huddoron kafin shi ne allah maɗaukin sarki a wannan aya ta farko ya yi rantsuwa da mala'iku annazi'at wa'inda suke binciko ran kafiri gharkan da ƙarfi mala yace ay uqsimu bil mala'ika allati tanzaru arwah al kuffari naz'an balighan aqsa al ghaya fi fi shiddati wal usl Allah mala yace Allah yayi rantsuwa da mala'iku wa'inda suke binciko ran kafiri da ƙarhi bincikowa da ƙarhi wanda ya kai makura wajen bincikowa da wahala to haka ran kafin yake wuta da wahala haka ran wanda bai ga imani da Allah haka ran wanda yake tabar da zaki wuta da ƙarhi da yaji inda za ka ga mutuwar kafiri ka fa biha ma'ina yanda za ka ga kafiri yake mutuwa ya ishe ka wahala amma mumuni za ka ga ran shi yana wuta a nutse ko yana kalmar shahada ko kuma bayan ya yi arwallah yana jiran ya yi sallah ko yana cikin sallah ko kuma yana cikin karatun alkur'ani za ka ga ya shigaltu da wani abu na alkhairi don tsabar nutsuwa da kwanciyar hankali Allah haka ake amsar ran mumin shi ne Allah maɗaukin sarki kuma ya rantsuwa da mala'ikun da suke amsar ran mumin wannan shi fati na shi in ka lura kalli aya ta farko da ƙarshi ta zo aya ta biyu kuma ya aka bi ta a hankali saboda mumuni ana tausasa mishi malam karanta mana karanta mana wannan ayoyi بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات ta غرقا ji nauyin da gare ta wannan aya tana magana ne akan kafiri to kuma ayar da take magana akan mumuni والناشطات
to نشطا kaga ya aka canza uslubi wannan shifati nashta Allah madaukakin sarki ce ina rantsuwa da mala'ikun da suke amsar ran mumuni a hankali a cikin nishadi da kwanciyar hankali da nutsuwa kaga uslubi ya canza wannan shine yake nuna maka darajar mumuni Allah madaukakin sarki ya ce ina rantsuwa da mala'ikun da suke amsar ran mumuni a cikin sanyi sanyi sanyi a cikin hankali a nutse cikin nishaɗi suke ramsar ran mumuni suna walwala amma ran kafiri suna uh, huska suna hu- hushi suke amsar ran shi amma mumuni a cikin nishaɗi cikin sanyi cikin lalima cikin nutsuwa suke amsa za a ga mumuni ba in za a mishi Allah zai amshi ran shi za a ga balma sai an zaɓa mutum in mutuwa ta zo sai an zaɓa mishi yaya mutuwa ce koko mumuni zai ce Allah ina so in gamu da kai shi yasa manzo Allah ya ce man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wanda ya so haɗuwa da Allah Allah zai so haɗuwa da shi wanda kuma ya ƙi haɗuwa da Allah Allah zai ƙi haɗuwa da shi kuma dole ne an mutu kafir ya ce a'a ba sai abin da sun da kai ya amshe ran shi a kunci ko da ƙarfi da yaji shi kuma mummuni ya soma shi yasa da nishaɗi za a amshe ran shi mummuni Allah sa mu cikin mummuni Allah maɗaukin sarki ya ce والناشطات نشطا أي وأقسم بالملائكة التي تنزع أرواح المؤمنين بسهولة ويسر وتس- وتستلها سلا رفيقا التي إلى رسوة da mala'ikun da suke amsar ruwan mummuni su hudda shi da sauki a kwanciyar hankali da nutsuwa da nishaɗi Allah ya rantsuwa da su shi ne nan al'allama ibn kasir ya ƙarƙashin wannan ayoyin guda biyu ke cewa aqsama subhanahu bil mala'ika hina tanza'u arwahu bani adam faminhum man ta'khudhu ruhahu bi usrin fataghriqa fi nafsiha wa minhum man ta'khudhu ruhahu bi suhulatin faka'an ka'annama hallatun min hallatun min nashat hallatuhu min nashat al-allama ibn kasir yake cewa a wannan ayoyin guda biyu Allah ya yi rantsuwa da mala'ikun da suke amsar rai sun kasu gida biyu a halin amsar rai da akwai wanda suke amsar rai shi da ƙarfi su finciko su fusgoran shi da akwai kuma wanda suke amsar rai shi a hankali yadda ka san an an warware mutum daga kulli haka za a amshi ran shi a hankali a rufe mumuni a nitsi a hankali za a amshi ran shi shi kuma kafin za a finciko ran shi wasu malamai suke cewa sifan yadda ake amsar ran kafiri yadda ka san salhatu shati da akwai hida ko in za- in za a heɗe dabba da akwai hida da ake ko to da akwai wani salo na hida da ake yi kawai rataye ta ake a ra- a riƙe wuyan kawai a jawa ta kwacik a huddata to wasu malamai suka ce haka ake huddaran kafin wasu malamai suka ce ai kaga yadda ake jima in aka je mai wata inda za a fitire gashin wannan to haka za a dinga fitti koran kafin a hudu shi ya gan shi yadda ka san an an dirbiya shi a cikin ruwa haka abdullahi bin mas'ud ya bayyana amma ran mumuni za a hudu shi yadda ka san mai ri- wannan mutumin da ya yarda da ruwa shi yake rike da yake wasu yake rike igiyar dabba yake sako sako da ita to a haka ake huduran mumuni Allah sun yamu cikin masu imani sai Allah ya ci gaba ya yi rantsuwa da mala'ikun da suke kai kawo tsakanin sama domin zartar da umarnin umarnin shi Allah maɗauki sarki ce wa sabihati sabha Allah ce ina rantsuwa da mala'ikun da suke kai kawo tsakanin sama da ƙasa domin zartar da umarnin Allah maɗauki sarki as-sabihat su ne mala'ikun da suke kai kawo da gaugawa domin zartar da umarnin Allah maɗauki sarki sabahan kai kace suna yin sibaha a cikin ruwa ne kai kace suna yin linkaya a cikin ruwa da gaugawa da gudu inda za ta ga ƙwararre yana yin linkaya yana yin sibaha yana yin iyo a cikin ruwa da gudu kai kace haka da gudu suke kai kawo tsakanin sama da ƙasa domin zartar da umarnin Allah maɗaukakin sarki kai shine wasabihatu sabhan Allah na rantsuwa da mala'ikun da suke kai kawo tsakanin sama domin zartar da umarnin shi domin zartar da wahayin shi wanda suke gauga wajen zartar da umarnin Allah da kai wahayin Allah maɗauke sarki kai ka ce masu yin kaya ne a cikin ruwa da gudu sai Allah ya yi gaba kuma ya ƙara yin rantsuwa da wasu mala'iku Allah ya ce fastabiqati sabqa Allah ya ce kuma ina yin rantsuwa da mala'ikun da suke ɗaukar ran mumuni su yi gaugawa su kai shi zuwa ga aljanna fasabiqati sabqa as-sabiqat jam'i ne na as-sabiqa shine an ciro shi daga as-sabqu as-sabqu shine gaugawa daga cikin shi ake cewa musabaqa a dinga gaugawa a dinga rige-rige to Allah ya yi rantsuwa da mala'ikun da suke gaugawa wajen in sun ɗauki ran mummuni su ga sun kai shi aljanna shi ne malamai suka ce Allah ya yi rantsuwa ne nan da mala'ikun da suke gaugawa in sun ɗauki ran mummuni wajen su ga sun kai shi aljanna wasu kuma malamai suka ce Allah ya yi rantsuwa ne da mala'iku gabaki ɗaya wanda suke gaugawa wajen yardar da Allah gaugawa wajen zartar da umarnin Allah duk abin da Allah ya umarce su gaugawa suke su ga sun zartar da shi Allah ya rantsuwa da shi واضح sai Allah maɗaukin sarki ce falmudabbirati amra Allah ya yi rantsuwa da mala'ikun da suke zartar da al'amurrukan da ya wakkala musu ya jingina musu kowane mala'ika da akwai aikin shi wani an gaya mana aikin shi wani kuma ba a gaya mana ba aikin shi mala'ika jibrilu aikin shi kai wahayi da akwai mala'ikan da aikin shi lura da ruwa da wuta da akwai mala'ikan da aikin shi lura da shukka da sauransu da akwai mala'ikan da aikin shi amsar rayuka da akwai mala'ikan da aikin shi gadin wutar jahannama da akwai mala'ikan da aikin shi kare dan adam da akwai mala'ikan da aikin shi rubuta abin da mutum yake yi na mummuna ko na alkhairi kowane mala'ika Allah ya jingina mashi aiki to a nan gurin shi ne Allah maɗauki sarki ce fannin jabbirati amra Allah yana rantsuwa da mala'ikun da suke zartar da al'amari na tayyar da duniya wanda aka wakkala kowane mala'ika da aike shi kuma suna zartar da shi kawai yadda Allah yake so shi ne Allah ya rantsuwa da su kaga wannan rantsuwa da mala'ikun nan sun fi dangi na mala'ikun nan guda biyar wanda mafi yawan malaman tafsiri suka ce wannan ayoyin guda biyar duka rantsuwa ne da mala'iku da ayyukan su suke to rantsuwa da mala'ikun nan da aka yi guda biyar amsa shi jawabin shi a ɓoye take an hazafe ta ba a bayyana ta ba amsa shine in ka kadarta malamai suka ce shine latub'asunna wa latuhasabunna ku mushrikai masu karyatawa da tashar kiyama tabbas sai an jada ku kuma sai an muku hisabi akan banna da aika da kuke yi mummuna kina an yi rantsuwa ne da mala'ikun wannan rantsuwa kaɗai ta ishe ka wa'azi ta ishe ka faɗakarwa to jawabin amsa shine la tubba kunna tabbas sai an jada ku ranar tashar kiyama tabbas sai an muku hisabi tabbas alkiyama sai ta zo da ku babu sauran shakka muna iya kara ku na karanto mana a yi na gaba
يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة na'am Allah madaukakin sarki yace tabbas sai an tada ku rantsuwar da Allah yayi shine malamai suka ce jawabin da amsa wannan rantsuwar la tub'asunna wa la tuhasabunna tabbas sai an tada ku ranar tashar kiyama sai an maida ku halitta halitta an maida halitta ku an maida muku rai ranar tashar kiyama kuma sai an muku hisabi kuma hisabin tunda ku makaryata ne sakamakon kusanci kamar sun yi tambaya da aka yi rantsuwa aka ba da amsar rantsuwa ko kamar sun yi tambaya a wani wuni ne ranar tashar kiyama ne yau matar jifin rajifa ranar da mai girgiza za ta girgiza duniya duka gabaki ɗaya za ta girgiza dalilin alkiyama ta tuba'u har rajifa wata girgiza za ta ƙara biyowa baya an rajifa girgiza za ta biyo baya malamai suke cewa wannan girgizar za ta faru ne dalilin busa ƙaho guda biyu busa ƙaho na farko shine zai yi girgiza ta farko yau matar jifin rajifa ranar da za a busa ƙaho busa ƙaho na farko duka duniya ta girgiza dukkanin wanda yake kan duniya ya rasu ya mutu illallah bayan shi kuma hannu sai wata busawa ta bi ta zo arradifa mai bibiya ta baya sai ta zo busa ta bi ta zo in aka yi busa wannan kowa he ya tashi kowa ya tsaya hannun marshen a mai dawa kowa ran shi wannan shine wannan wurin alkiyama Allah maɗauki sarki ce yau matar jifu arrajifu shine girgizawa jujjuyawa kawai yadda Allah maɗauki sarki ya bayyana a cikin suratul muzammil Allah maɗauki sarki ke cewa yau matar jifu al'ardu wal jibalu يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا Allah maɗaukin sarki ce yau matar jifin ardu ranar da ƙasa za ta girgiza tare kenan a rajifatu shi ne girgiza in aka siffanta zuciya da shi tsoron zuciya har ta dinga makarkata in aka siffanta mutum da shi tsoron shi har ya dinga makarkata ya dinga yana ka san masassara ta kama shi ko ba masassara ga shi ba tsoro ne kawai to duk wani abin da bai tunani a duniya zai girgiza domin tashin alkiyama busa ƙaho ta farko zai girgiza ran shi ya wuta komai kullu man alaiha fa wa yabqa كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام dukkanin wanda yake ban duniya gabaki ɗaya mutuwa zai ya ƙare babu shi sai Allah kaɗai zai saura wannan busa ƙahon na farko kamar da za mu ƙara ganin bayani akan haka bayan an yi kuma hannu ta tuba'u har radifa sai wata bu- girgizawar za ta zo bayan busa ƙaho na biyu wanda kowa zai tashi arradifa mai bibiya arradifu shine abu na baya wanda yake biyowa shi yasa zaka ji ana ce- zaka ji sahabi wani lokaci ana ta kuntu radifan nabi sallallahu alaihi ina bayan manzo Allah akan dabba arradifu ko kuma arradifa abin da ya biyo baya wadah shi da Allah mawuke sarki ce yawma tarjifu radifa ranar da za a yi busa kaho na warko dukkanin abin da ke kan duniya ya girgiza ta tuba'u har radifa sannan kuma hanyoyi wata girgiza ta biyo baya busa ƙaho ya biyo baya a ƙara samun wata girgiza malamai suke cewa tsakanin busa ƙaho na farko wanda za a yi girgiza da busa ƙaho na biyu wanda za a yi girgiza daidai gwargwadon shekara arba'in wasu kuma suka ce za abin da ya tabbata shi ne daidai gwargwadon arba'in shekara kwana arba'in allahu ala amma dai wannan shi ne zai bayan da suka yi. abdullahi bin abbas yake cewa wannan ayar yau matar jifin rajifa ta tufaƙwa har rajifa abdullahi bin abbas ke cewa arrajifa warrajifa human nafhatani arrajifa da arrajifa girgiza ta farko da ta biyu wadda za ta biyo ta biyu tsuman nan fata ne busa ƙaho ne ake nufi guda biyu wanda za a yi a tashin kiyama ta farko da busa ƙaho ta farko al'ula ta farko kenan tatba'uha an-nafkha thaniya kuma wata busa kaho ta ƙara biyowa baya kenan da akwai busa kaho na farko da akwai na biyu Abdullahi bin Abbas ya ce amma al-ula fatumitu kulli shay'in bi idhnillah busa kaho ta farko za ta sanya komai ya mutu da izinin Allah madaukakin sarki wa amma thaniya busa kaho ta biyu kuma za ta sa komai ya tashi ya rayu da izinin Allah madaukakin sarki shine abin da ya zo a cikin aya ta suratul zumar wa nufikha fi suri fa sarika fadl ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء إلا من شاء ما شاء الله إلا ما شاء الله ثم ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون Allah madaukakin sarki yake cewa wa nufikha fi suri an za a yi busa a cikin kaho busa ta farko kenan za a yi busa a cikin kaho wani mala'ika ne Allah ya tsora shi da yin wannan aikin shine mala'ika Israfil kamar yadda malamai suka bayyana mala'ika Israfil shine wani lokaci manzo Allah yake cewa wannan mala'ikan ya riga ya kanawa jira yake kawai a mashi umarni ya musa to shi ne mazala ke cewa har ina ma mutum zai samu damar ya shimfiɗa har ya dinga jin morewa ya ce mazala ce me ya shaye da duniya da har zan tsaya ya shimfiɗa a ciki tare da cewa ma'abucin kaho ya riga ya tsana kaho jira yake a umarce shi ya busa ya busa kowa ya mutu kuma na ƙara umarce shi har shi ma ya mutu kuma a ƙara umarce shi ya busa kowa ya tashi Allahu za mu ga kuma a cikin wannan ayar da malam ya karanto mana akwai istisna'i wannan istisna'i Allahu alam bai maradi mu karanta dai mu gani Allah ya ce wa nufiqa fi suri za a busa qaho a sur qaho fa sa'ika man fi samawati wa man fil ard dukkanin wanda yake cikin sammai da kasai gabaki ɗaya za su mutu za su suma su mutu yin asaka yadda ka san kamun kurar don kake tunani ya sha wahala asaka yadda ka san kamun kurar haka za a busa nan ana yin duka kowa zai su mai wahala ya mutu burzin fasarin kamar fi samawa ce wa man fil ardi illa ma sha Allah Allah ya ce sai wanda ya ga dama wasu malamai sun yi kokarin hujjo wane ne wanda wanda ya ga dama shin wannan wanda ya ga dama mala'ika jibril ne ko israfil ne ko ma wani ne المهم wannan Allahu alam bi muradi bi dalika wasu malamai ko suka ce har shi ma kanshi bai kawo mutuwa ya busa wannan busa kawo ta farko kenan ita ce yawma tarjifur rajifa ko busa kaho na biyu tatba'u ar-radifa ar-radifa busa kaho na biyu duka a cikin wannan ayat ta zo ya Allah ya ce thumma nufikha fihi ukhra sannan a ƙara busa kaho na biyu فإذا هم قيام ينظرون dukkanin halittu baki da za su tashi da ransu su tashi a tsaye a gaban Allah maɗaukin sarki a arzul mahshar wanda shi ne hikaya ta nafisur inda za a Allah taimaka Allah ta sai da kenan shi ne a wannan ayar Allah maɗaukin sarki ya ce yau matar jifin rajifa ranar alkiyama wanda za a busa ƙaho mai girgiza da girgiza dukkanin duniya tambayi da kasai gaba ki ɗaya suke gida sai kuma ta taɓa har radifa busa ƙaho ta biyu sai ta biyo baya kuma hannu ita ma dai mai girgiza ta girgiza dukkanin tambayi da kasai da dukkanin halittu komai ya girgiza komai ya tashi kenan busa ƙaho na biyu in komai ya girgiza komai zai mutu sai wanda Allah ya so kawai da bayyana a wannan su aya busa ƙaho na biyu kuma komai zar girgiza girgizawa ta yadda in ƙasa ce in ta girgiza ta hudo dukkanin abin da yake cikinta na matattu da dukiyoyi da sauran kawai da mariga mun gani a tafsiran da suka gabata a majalisun da suka gabata wannan kenan shi ne ranar tashi wata yamai kenan sai allah maɗaukin sarki a wannan wani ya bayyana siffofin wannan munafikai ko siffofin kafirai mushrikai Allah maɗaukin sarki ce qulubun yawma idin wajifa wasu zukata a wannan wunin za ka gansu suna cikin tsoro da firgici wajifa ai ha'ifa za ga wasu huskoki a wannan wunin suna cikin tsoro da firgici da rikita su ne kafirai zuciyoyinsu za a gansu a cikin firgici da tsoro abusaru ha khashi'a ganinsu gannansu idanunsu suna cikin kaskanci zuciyarsu tana tsoro sun san sun yi aiki mummuna sun karyata kuma sun gana ta shafi abu haka idanunsu suna cikin kaskanci abinda suka karyata gashi nan ya tabbata suna cikin kaskanci absaruha idanunsu khashi'a ay dalila khaifa haqira idanunsu suna cikin kaskanci da kuma tsoro da kuma kaskanci da kuma tsoro firgiti saboda abin da harfi yana ta shafi yamma wannan halin haka mushrikai za su ɗauki kansu a ranar ta shafi yamma Allah sun ya buga alkhairi buga ayyuka na kwarai Allah ya tabbatar da mu akan ayyuka na kwarai domin mu tashi muna masu imani ga Allah mu ɗauke sarki ya zamto makoman mu tace makoma kyakkyawa kenan insha Allah nan gurin za mu tsaya mun ga rantsuwa da Allah mu ɗauke sarki guda biyar akan mala'iku da ayyukansu kuma hallo mun ga abin da zai faru tashar kiyama busa ƙaho na farko da busa ƙaho na biyu kuma wayaya mushrikai za su tsinci kansu bayan haka inda za mu tashi a nan gaba wani mawdu'i ne shi ba mai zaman kanshi mushrikai a duniya yaya suke suna izgili da tashar kiyama zan ga cewa kawai zan ne yanzu an mutu ya manta so da rai lallai da mun yi hasara to an ba su labarin da halin su kuma za a haɗu izgilin da suke insha Allah a darasi na gaba bi idan ta baraka ta'ala za mu ga abin da zai biyo bayan insha Allah abin da muka faɗi ne Allah sai ya cikin mizan na hasan sabu abin da muka rubuta kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik nashara la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Assalamu alaikum wa alaikum assalam Me tambaya ke cewa mala an ce gusa biyu za a yi kuma ta fara